أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم قراتمنا للتاف ياقوتة الفريدة na musashi baiti da Sheikh Muhammadu Nazifi yake cewa mata halla baldatan tafidu bi an'umin wa qad kufiyal arzaqu min ghairi kulfati kama kufiyal ida wa kullal masaibi kaza man yuhibbuhu bi sidqi mahabbati wa qad kana yahmil jara luzbi jiwarihi fatanju min al aswa wa min kulli mihnati وناب النبي عنه في هم صحبه بدنيا وأخرى والسؤال وسكرة وقيل له بالغيب هذا عداؤنا كما لابن داود عليه تهيتي كما لابن داود عليه تهيتي انت بيتنا سيدي محمد النزيف yana cewa mata halla baldatan duk lokacin da wani jika sharifi na shehu tijjani halla ya jiɗa baldatan a garanya ta anifi na baladu ka gane yayi baldatan lati haramha ina fa albalda ta anifi na albaladu to wannan yana da alaka da baiti na biyu na saman wannan baiti da yake wa man adraka takalifa minhu duk wanda ya kai halin balaga daga cikin zuriya shehu tijjani yushaffa'u ana bashi ceto a ranar lahira lada alfi alfin ga mutum dubu dubu shine miliyan min rijali wa niswati tsakanin mazaje da mata to irin wannan man adraka takalifa aka samu wannan ɗane ko jika ne ko zuriya ne na shehu tijjani halla baldatan ya yada zango a wani gari to wannan garin tafiyu za ta dinga kwarara bi an'umin da ni'imomi jami ne jam'u ni'imatin ka gane ai ai min ahliha ga mutanen garin wannan ni'imar tafiyu za ta dinga kwarara ala ahliha ga mutanen wannan garin da jinin shehu dijani ya yada zango a gurin hatta yashhadu bi zalika al-khas wal 'am har sai an samu ka wato keɓantattun bayan Allah da kuma al'amu ga magarin mutane ya shaɗu bi zalika za su shaida da cewa lalle albarka ta sauka a garin nan. Inda yana cikin garin, iya kwanakin da zai yi, to lalle sai an ga bambanci na rayuwa mai daɗi a wannan garin. Mata halla ballatan duk lokacin da wani jinin shehu tijjani ya sauka a gari, to wannan garin tafiyu za ta dinga kwalara bi al'umin da ni'imomi. jam'i na ni'ima shakiran li annu'umi annabi ibrahim mai godiya ne da ni'imomin da Allah ya masa wa qad kufiyal arzaq haqiqa za a isar wa mutanen wannan gari dukkan arziki min gairi min gairi kulfatin ba tare da wani wahala ba ba tare da takalifi ba shine tsanani ai wa mashaqqa shine kulfa fihi a cikin wannan gari ko ومشقة في طلبها من غير كلفة أي ومشقة في طلبها ba tare da wahala ba cikin neman arziki arziki zai yi sauki hanyoyin samun arziki za su saukaka saboda me saboda ayar da Allah ce wa man yattaqi Allah da Allahu makharajan duk wanda ya ji tsoron Allah ya hidimta wa jinin shehu tijjani da ya kawo ziyara a wannan gari ya ji tsoron Allah bai bai yi gaba da jikokin shehu tijjani da suka yada zango a wannan gari ba to ya ji Allahu makarajan Allah zai sanya masa mafita wa rizquhu min hasu la tasib kuma Allah zai dinga arzuta shi ta yanda baya tsammani yana cikin fassarar min gairi kulfati za a isarwa mutanen wannan balda arziki ba tare da wani wahala ba kama kufiyar ida kamar yadda za a isar musu abokan gaba inda suna fama da wasu makiya da suke yakar su ko suke cutar da su Allah ya hana su zama a gari ko a ƙasa ɗaya ko ko ƴan uwansu musulmi ne amma munkirai suna cutar da su to a dalilin wannan jini na shawar jani da ya da zango a wannan gari to za a isar musu sharrin abokan gaba kai wa kullal masa'ib da dukkan musibu musiba na fari da yunwa da talauci da dukkan wani abin da yake zama musiba ga dan adam to za a isar musu sharrin wannan musiba duka saboda albarkar jinin shehu tijani ya zauna a wannan gari kaza haka nan kuma man yuhibbu duk wanda ya so jika daga cikin jikokin shehu tijani ya so shi da sirkin da gaskiya ka gane ai bisirki mahabbatin da gaskiyar soyayya ba soyayya ta da'awa ta fatar baki ba tun daga baki har zuci ko da shi ba batun jani ba ne wannan ya nuna masoyi ne wanda baya inkari to shi ma Allah zai isar masa dukkan musibu wai ba sai dan dariƙa ko wanda ya hidimta masa ba kaga albarka za ta shafi kowa kin wa kad kana yahmil jara to haƙiƙa shehu tijani ya kasance yana kiyayewa da ba da kariya ga duk wanda ya yi jiwari da shi. To, Lut, kai muridi, ka je ka fake bi jiwarihi da jiwari na shehu tijjani wato ka je kai maza ka shiga cikin batakarsa, ka shiga shinjanka, ka shiga alkawarinsa, ka shiga silsila ta datsin wannan ɗariƙa tasa. Ba makoci da makoci na katanga ya haɗa ku ko zaman anguwa ya haɗa ku ba. A'a, aljaru a nan daga aljiwaru. Ka gane jiwari shine kulla aminci da juna da yarjejeniya ta zaman lafiya to duk wanda ya shigo wannan da'ira ta shehu tijjani to shehu tijjani yana kiyaye wannan juwari nasa saboda haka ya kai muridi luzubi juwari ka je ka fake maza in baka karbi dariƙa ba ka yi sauri ka je ka fake da wannan juwari nasa fatanju za ka samu tsira min al'aswa daga munanan abubuwa talauci ne jinya ne rashin zaman lafiya ne duk wani musiba da take damun mutum in dai ka fake da wannan jiwari na shehu tijani to za ka samu tsira min al'aswa daga dukkan munanan abubuwa kai wa min kulli mihnati da dukkan wani bala'i wa naban nabiyu annabi sallallahu alaihi wa sallama na baya mai anhu ga shehu tijani fi han misali cikin damuwoyin sahabbansa bi ma'ana muridansa manzo Allah ne ya masa lamuni yace ni ne zan zama mai yaye damuwar muridanka shine wato daga niyaba wato an-niyabatu ismul masdari ne naba yunibu ko yanibu niyabata to wa naban nabiyyu anhu ai kama makamahu annabi zai tsaya a matsayin shehu tijjani fi jami'il humumin lati ta'taridu sahabahu a cikin dukkan damuwoyin da take bujuro wa sahabban shehu tijjani bi ma'ana muridansa duk wani damuwoyi da zai bujuro musu to manzo Allah ne zai tsayi wadaka domin yaye musu wannan musibu da damuwoyi da duniyan damuwar tun anan duniya wa ukhra da kuma a lahira wasu'ali da damuwa ta tambayar kabari in an zo an ce man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka ko an ce ma taqulu fi hadha ar-rajul allazi ursila ilaykum an nuna maka manzon Allah dama a kansa za a tambaye ka me kake faɗi cikin wannan mutumin da aka aiko muku in ka ce huwa rasulullahi ko huwa muhammadun rasulullahi to shikenan to kafin ka ba da amsan ma daga an zo an talar da shi ya ce wannan ainawa ne shi kenan ya maye wa shehu tijjani ko bai zo ba ya maye wa shehu ibrahim ko bai zo ba ina fata an gane shi yasa a cikin diwani wani baiti shehu ibrahim yake cewa halawata mauti wacce sa'ul li mabja'i wa luqya habiballahi afdala man man hada sai ya kawo wannan kalmomi na nazin wa sakaratin abin da ya shafi fuzga ta fitar rai wa sakaratin da magagin mutuwa to a wuri ni an ha wato huduran wa mashhada ka musanya min ya rasula da halartowar ka gurin huduran wa mashhadan da kuma halartowa dai ka ce da irin tambayoyin da za a mun domin kai ka kalbe a hannun munkarin da na kiri to saboda shehu ibrahim ya san wannan manzo Allah yayi wa yayi wa shehu tijani lamuni duk wani muridinsa in an zo mutuwa shine a gurin kana tare da manzo Allah ko ba za ka ji zafin mutuwa ko magaginka ba in an zo kabari mala'ika zai tambaya tare da manzo Allah ne abokin hiranka ba da bakin da zai tambaya ma to duka wannan annabiyu na ba anhu ya maye masa bi duniyan a dukkan wani damuwa ta duniya wa ukura da lahira wa su'ali da tambayar kabari wa sakarati da magajin fitar rai وجاءت سكرة الموت بالحق manzala ta inna inna lil mauti la sakarat kai mutuwa tana da wani irin magaji da zafi na fitar rai wakila lahu kuma an gaya shehu tijani bil gaibi a gaibi ka gane ai anan ba ya kazatan ba a hallara ta manzo Allah haqiqatul muhammadiyya manzo Allah ya gaya masa a gaibu yace ha za a ta'una wannan wurdin da muka baka fa ita ce baiwar mu da muka yi gare ka kama ibn dauda kamar yanda aka gaya wa annabi dauda cikin alqur'ani da Allah yace ha za a da'una famnun au amsik bi ghairi hisabi ba Allah ya ga annabi dauda ba an bashi mulki an bashi annabta mulkin kuma na duk duniya sannan an hore masa mutum da aljan da mala'ika da dabbobin ruwa da na tudu da ƙwari da ruhane da duk wani abin da Allah ya halitta an hore masa su dinga yi masa hidima sai Allah ya ce masa haza a da'una dama ba ya roƙa ba ya ce rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di wa habli mulkan Allah ka bani mulki la yanbaghi li ahadin wanda baya dacewa da wani min ba adi a bayana in dai ni na gama na tafi to ba wani da zai iya wannan mulki a rayuwar duniya kuma Allah ya amsa masa ko ka mallaki duniya dai baka mallaki aljanu ba baka mallaki tsuntsaye ba sai da ka mallaki mutane amma ba da irin mulki annabi dauda ba an samu wanda suka yi mulki suka mallaki duniya gaba daya mutum hudu ne mutum biyu musulmai mutum biyu kafirai dan Allah ya nuna maka duniyar ba komai bace a wajensa yana yana iya bawa kafiri ma kafirai da suka mallaki duniya guda biyu akwai namuruzu wanda ya zamani da annabi ibrahim ya samu mulkin duniya gaba ɗayanta tun daga mahudar rana har mafaɗarta sannan buktu nasar shi ma ya mallaki duniya gaba ɗaya tun daga mahudar rana har mafaɗarta musulmai guda biyu shine zulƙarnaini ka gane ai ya mallake ta tun daga mahudar rana har mafaɗarta sannan sai annabi suleiman ibn dauda waɗannan su ne musulmai guda biyu da suka mallaki duniya amma dukkan su guda hudun ba wanda ya mulki irin na annabi suleiman domin shi roƙaye kuma aka amsa masa wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di kuma Allah ya amsa masa shine ne to irin yanda aka yi masa wannan baiwar aka ce haza a da'una ya kai annabi Sulaimana wannan shine kyautar mu da baiwar mu da muka yi gare ka annabi Sulaiman famnun kayi baiwa kayi kyauta da abin da muka mallaka maka na duniya ga wanda kake so au amsi ko ka rike ka hana kowa ka ba wanda kake so ka hana wanda kake so bigari hisabin ba tare da lissafi ba duk ɗaya ne ba ka da laifi a wajen Allah ba irin ka wannan yayi daban da sauran mulki in ka mallaki mutane dukiyar gwamnati ka keɓance wanda kake so ka hana wanda kake so ka yi zalunci in ka je lahira sai an tambaye ka amma shi aka bashi mulki mutlaki ba muƙayyadi ba famunun au amsik ko ka bayar ko ka rike bigari hisabin naka ne an baka kamar kudinka ne a aljihunka da ka samu halaliyarka kana da ikon ka ba wanda kake so ka hana wanda kake so haka aka mallaka masa duniya to irin wannan baiwar da aka yi wa annabi Sulaiman ibn Dauda haka nan manzo Allah ya gaya wa Shehu Tijjani bil gaibi ay fil haqiqatil muhammadiyya yace haza adauna wannan wuridin da muka baka na tijaniya lazumin safa da yamma wazifa zikirin juma'a shine baiwar mu da muka yi gare ka shi ma aka ta masa famnun au amsi bi gairi hisabi shine irin baitin da muka karanta kwanakin baya na Shehu Atiku a cikin littafin sa Aibatul Fuqara wanda yake cewa fadar kadama ya hatani fa illa anta tijani abun fa nufi ga Jailani mutanen nasa zamani fa kai ko kullu azmani to ba wannan nake nema ba wanda yake cewa kamar kuma yanda an ka faɗi ga mai mulki Sulaimani yanda aka gaya wa annabi Sulaiman mai mulkin duniya cewa ha za a da'una kamnun au amsi bi ghairi hisabin to kai ma an gaya maka ya sheka na Ahmad Tijani kama kama ibn Dauda kama yanda aka gaya wa annabi Sulaiman dan Dauda alaihi tahiyati tahiyati gaisuwa ta ta tabbata alaihi ga annabi Sulaiman ibn Dauda ina fata an gane mun samu guda nawa baiti to to alhamdulillah wato annan ma yace maka kaba ibn dauda in baka gane waye ibn dauda ba wa huwa sayyiduna sulaimana ala nabiyina wa alaihi wa ala jami'il anbiya'i afdalu salati wa taslim to tahiyati din nan bi kasrin ra'i ko eh shi a wannan wani ne daban alhamdulillah yana baiti na gaba sharhin baiti na gaba ne to alhamdulillah mun samu baituka biyar